wannan halin lalle ne a bashi a tsaya a saurari huduban nan huduban nan abu ne na wajen Allah kuma duk abin da yake wajen Allah ya fi kome ya fi kowane abu ko menene to aka ce a tsaya a saurara to ballanta na kuma mutum ya je juma'ar ana hudubar ya tsaya shagala da hirarrakinsa kawai mai shi ya je sallah ne an tada an liman ya ce Allahu kamar shi kenan ya bi shi in ya sallama an gama ya tafiyarsa to ba haka ba ne a tsaya a saurari huduban nan wajibi ne a yi ladabi yayin sauraron nata a yi ladabi yayin sauraron nata cewa aka yi ma a yi zama kamar a cikin sallah ake a yi zama kamar ana cikin sallah ne kamar an tsaye da sallah ne saboda sauraron ne ma aka ce wanda biye magana ya yi asarar ladansa ko a lokacin da ake yin ta cewa aka ko ma wani ne shi dan jahilcinsa ko menene yasa yake yin magana ko yake wani abu to a wannan halin kai shiru ka gyale shi in ya so daga baya kai masa gyaran ko ka fadakar da shi saboda mai yiwa in ka tsaya masa gyaran a sannan ko hana shin sai ya bayu zuwa fara da wani ƙarin surutun a maimakon ya zamo an kame din wanda wajen dai waje ne da ake bukatar kamewa da sauraro illa iyaka da ake ta faɗa su kansu masu yin hudubar wato wajibi su kula ya zamo suna yin hudubar wadda za ta zamo tana ba musulmi wato me za su me suke ciki a wannan wakacin ya zamo kowa in ya koma ya samu abin da zai yi har zuwa wani wata juma'a ta kewayo wato an ba da cikakken tsarin abin da za a yi me musulunci ya fuskanta me musulmi suka fuskanta me ya wajibin su su yi a yanzu abinda hudubar ya kamata kenan ta kula to an so yin ado ga juma'a da mafi kyan tufafi an so a yi ado kuma wato ita juma'a wanda ya hudubar nan shi ne zai limanci wadda kauni hil haɗiba shara'in da ne mutasar ke faɗa sharaɗin ingancin limanci a sallar juma'a shi limamin ya zama shi ya kudu ba illa ne uzurin sai ko idan akwai hanzari ya zama misali kamar yana gaba hudu ba alwalarsa ta ne kuma ba inda zai alwala a kusa balle har a ce su saurara masa ta wannan a iya sa wani ya sallah ko kuma wani abu ne ya afku gare shi bayan ya gama hudubar dai ya zama zuwa da sallar daga gare shi ko ba zai yi ba ko an ce shi din ne to abin zai ɗauki wakashi mai yawa in wakashi kaɗan ne sai a saurara masa wani tuzura da uzurin karibin wajibi ne a saurara masa idan dan hanzari ne wanda yake makusanci abu ne wanda zai iya yin sa minti ɗaya minti biyu minti uku wannan duk sai a saurara masa in ya zo ya sallar ba a ce wani ya je ya sallar ba ga wanda ya hudu barwa to wai sabu zinatu an so yin ado saboda sallar juma'a sallar juma'a in za a yi ado haka abu ne mai kyau kuma an fi son tufafi fari a juma'a tufafi fari a juma'a ya fi daga sabon tufafi na wanda yake ba fari ba to hakanan kuma an so datse gashin baki ga wato ranar juma'a wanda za su sallar juma'a ya datse gashin baki an so yanke farce an so yanke a kaifa hakanan an so amfani da aswaki hakanan an so sa turare na ruwa da abin da ya kama da wannan duk abin da zai zamo kyautata sufa to an so a farillar juma'a yana saraya bi mararin da sarrafin rashin lafiya يتعذر معه الاتيان كونوا يا كانوا يسجدون كده كو سورن كدن to to to shike ne karasa to wai kur farul juma'a ce ta eh za ku ya bar shi to alhamdulillah haka da yake ba a rafa ba eh to ai shi rufe shi din ai ba zai imkani ba ko in aka ce zai rufe a rufe shi din za ai zai bayu zuwa wani abu ai masallacin ka'aba hukuncin su ai da bambanci da dukkan masallatai na duniya a gurare da yawa hin a gurare da yawa masalla ai yana da bambanci in aka ce an rufe misali cewa aka yi dawafin akwai malamai kama a masaurin ma malaka ya cewa aka wanda zai dawafi da ka'aba ya yi daga wajen kada ya cikin rufe sai ko akwai kauli da aka samu cewa to idan ya zamo saboda tsananin matsatsi ne jama'ar ne sun kai har inda yake da rufin to sannan wanda ya cikin rufin ma wanda ya dawafin cikin rufin ba komai to aka ce misalin duk za a rufe shi duk za a rufe masallacin ai kaga zai bayu zuwa cewa dawafin ya zama kuma kamar masu yin sallar juma'a daga saman rufin ko to shi ma saboda ai matsatsin ne saboda matsatsin ne saboda matsatsin ai shi yasa ya zama ba laifi saboda in aka kula kamar can ko da a nan ne in aka samu cewa a kan rufin mutane za su yawaita su zamo kamar na ƙasa ba laifi wato za su yawaita ba wai wa'yansu ba ne wanda aka ware su saboda wani matsayinsu ko abin da aka ce su su je sama a'a mutane ne masu yawa ba kuma wa'yansu ba ne marasa ƙarfi aka ce su ma su je sama a'a ya zama kowa irin kowanne za a samu yadda aka samu a ƙasar za a samu a sama ai ba laifi amma inda ake magana cewa ita sallar juma'a kan rufin ba ta inganta ya zama kawai mutum haka kawai shi kadai ne ya zo yake bara ya hau rufin masallacin juma'ar shi ya sallah daga nan shi ne aka ce bata inganta ba amma idan ya zama wajen rufin an mai da shi gurin yin sallah kamar kasan wannan ba komai ai ko a ina ne ma ba sai lalle a makka ba ba sai lalle a masallacin makka ba to
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقط فرض الجمعة to farillar juma'a tana tsaraya a nan malam zai ambaci wajensu wanda suke mukallafai ne amma saboda wani uzuri saboda wani dalili aka ce ba lallai sai sun je juma'a ba an yafe musu zuwa juma'a amma in ba haka ba wato rashin zuwa juma'a laifi ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya bar juma'a har sau uku to ubangiji zai yi miki bisa zuciyarsa ba maka Allah zai yurke bisa zuciyarsa shi yasa rashin zuwa juma'a laifi ne babba ya zama mutum lafiya lau ba wani hanzari da yake da shi ya ki zuwa juma'ar to ya yi babban laifi kwarai kwarai domin akwai hadisi ma da yake cewa da ya juma'a sau uku wato shi kenan ya zama duk sallar ma da ya ko azumin da ya ko wani abu da ya duk ba za a karba ba sai dai in ya dawo ya duba to to sallar juma'a farillar juma'a tana tsaraya limararin da sababin rashin lafiya wanda bai da bai da lafiya ya zama zuwa juma'a zai wahal da shi saboda rashin lafiyar nan to a sannan juma'ar ba farilla ce a kansa sai ya je ba ba lalle ne a kansa sai ya je ba ko da bai je ba ba komai
ya ta'azzar ma'ahu al-isyan da zuwa juma'ar yake wahala yake wahalshe shi tare da wannan rashin lafiyar أو لا يقدر إلا بمشقة ko ko bai da ikon zuwa sai da wahala ba shi da ikon zuwa juma'a saboda wannan rashin lafiyar sai da wahala شديدة mai tsanani
وبتمريض haka nan kuma farran juma'a fariyacin juma'a yana tsaraya bisa muririn da sababin jiya wanda yake ba shi ne bai da lafiya ba amma wani nasa bai da lafiya yana jiyarsa to wannan ya bar zuwa juma'a ba komai ba laifi a kansa مريض to wani jamriri karibin da irafa ne wani jamriri karibin fariyacin juma'a yana tsaraya da sababin jiyar dan uwa na kusa
وبحوض ظالم kamar wato ɗan uwa ko uba ko ɗa ko mace mutum yana jiya matarsa to da ya bi zuwa juma'a ba komai wani hauki zalimi faryanci juma'a yana shari'a da sababin jin tsoro daga azzalimi da zai cuce shi إيمانه ko a dukiyarsa أو نفسه ko a kansa wato in ya je juma'ar azzalimin zai gan shi ya cuce shi ko a dukiyarsa ne ko a kansa ne to duk sai ya bar zuwa juma'a ba laifi أو حوض نار ko kuma tsoron wuta أو أو خارج au tarihin ko barawo wato yana jin tsoron wuta in ya tafi juma'an nan ne wa wuta za ta shigo gidansa ko ta za ta shigo kantinsa ko za ta shigo wani abu da nasa in baya nan in baya kusa Mm, wato an- ana wuta ne ko an yace bukatar ya tsaya a wajen dan karewa to wannan a wannan halin fariyacin juma'a ya tsare daga gare shi ba lalle ne sai ya je juma'a ba آه.
to aw sariqin ko tsoron barawo wato in ya tafi barawo zai masa sata a hanya ko ko nan zai bar dukiyarsa a baya in baya nan barawon zai shigo ya masa sata zai ɗauka to duk dan ya bar barin zuwa juma'a dan ya bar zuwa juma'a ba kome a kansa aw hamsul gurama ilahu ko kuma yana jin tsoron idan ya je juma'a waɗanda suke bin sa bashi za su kai shi su kama shi su ɗaure shi wa huwa mu'sirun alhali bai da halin biya ba da gangan ba ne yake biyan don bai da hali ne don kuma ya je juma'an nan za su kai shi su kama su sa a ɗaure shi to wannan ita ba lalle sai ya je juma'a ba sai ban zuwa juma'an don ya kubuta
wajil wahal wajil wahal al-kathiri haka nan zuwa juma'a faryancin juma'a yana tsaraya da sababin tabo mai yawa in ya zamo hanyar da zai iya je akwai tabo mai yawa ba wata hanya da zai bi sai ta taban nan to wannan ba lallai sai ya je juma'a ba an ɗauke masa wal madar shadid ko kuma ruwan sama mai tsanani ruwan sama mai tsanani to shi ma ba an ana ruwan sama ya zamo ba wai yayyafi ne ake kaɗan ba to shi ma an ɗauke zuwa juma'a amma in yayyafi ne wanda ga wanda ba zai cuce shi ba to wannan zuwa juma'a na kansa
wa akal as-sumi haka nan kuma faryancin zuwa juma'a zama juma'a lalle a ce yana saraya idan ga- idan mutum ya ci tafarnuwa wanda ya ci tafarnuwa ba lalle sai ya je juma'a ba saboda ne saboda kada ya cuci mutane bari ma a haƙƙinsa abin da yake wato wajen wasu malaman sun ce haramun ne kama a masawa ba akwai sabani akwai wanda suka ce wanda ya ci tafarnuwa to haramun ne ya je masallaci akwai wanda suka ce a'a ba haramun bane amma karahiya ne duk wanda zai cika guda biyu an ruwaito a masaba wato akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda ya ci daga wannan bishiyar yana nufin tafarnuwa to kada ya fusaci masallatanmu domin zai cuce mu da warin tafarnuwa shi yasa kai ya zo ya cuce mu to wal urbi haka nan kuma farliyancin juma'a yana tsiraya da sababin fitanci wanda bai da kafin da zai sa shi ma ba lalle ne ba wajibi ne a kan sai je juma'a ba bari zuwa juma'a amma sai ya zama wato a haramun gare shi dan baya fita alhali gaskiya al'aurar sa ba to to alhamdulillah Tashi min shaidan rajim bismillahir rahmanir rahim wajil to wannan fasali ne salatu safari wato a wannan fasalin za a yi bayani akan sallar tafiya sallah ta tafiya salatu safari sallar tafiya ma'anar sallar tafiya shine a yi kasarun sallah wadda take raka'a hudu a maimakon a yi ta raka'a hudun nan a yi ta raka'a biyu to shine ma'anar kasaru kamar sallah azhar ko la'asar ko isha a yi su raka'a ji biyu sallah asuba dama raka'a ji ce ba ta bukata ga kasar magarba kuwa ita wannan raka'a ukun da mazauni da matafi da haka zai yi ta shi yasa ma akan kira ta salatu shahidi sallar mazauni saboda ne saboda ko da matafiyi ne baya yi mata kasaru yana zuwa da ita kamar sallar mazaunin gida to ita sallah ta tafiya sunnatu sunna ce wato wato a- akwai saɓani tsakanin malamai a wajen malaman fikihu ita sallar nan ta tafiya da ake yin ta raka'a biyu lalle ne a zo da ita haka koko a'a an yi rangwame ne ga mutum amma an fi son ya zo da ita koko an yi rangwame ne dai kawai in ya zo da ita biyun shikenan in kuma ya zo da ita raka'a hudun yadda take asalan shikenan to akwai masabobin nan uku Mhm, akwai masabar waɗanda suka tafi kan cewa ita sallar tafiya raka'a biyu ne wanda ya ƙara a kai wato ya yi kuskure sallarsa bata inganta ba kenan saboda ne saboda hadisin sai da tana aisha Allah da gare ta da ta ce da farko da aka faranta sallah kowace sallah ma raka'a biyu ake yin ta to sai aka kyale sallar za- tafiya ta zauna a raka'a biyu biyun nan amma sallar zaman gida aka cika ta to kenan ashe wanda ya cika a halin tafiya ya yi ƙari ne kenan na daban to wato wa'yansu sun tafi kan wannan wa'yansu kuma suka tafi zuwa cewa a'a sallah ai sallar kasaro a halin tafiya sunna ce wanda ya cika bai kyauta ba amma sallarsa ba ta ɓaci ba shine abin da yake a masabar mu kenan shine zancen da yafi shura a masabar mu shi yasa malam yake salatul safari sallar tafiya sunnatu sunna ce kakkarfa sunna ce wadda take kakkarfa sai je wato a tsakanin manyan masaba- malaman masaba akwai sabani wato tsakanin allahani aliyu lahani da kuma ibn rushd muhammad ibn rushd akwai sabani a cikin tsakanin sallar tafiya da sallar jama'a wance ce tafi karfi wajen sunniyanci wajen aliyu lahani yace sallar jama'a ta fi karfi a wajen sunniyanci shi yasa kenan shi a wajensa wato abin da ya zaɓa kenan a idan ga sallar jama'a za ka bi ga kuma kai matafiyi ne wato to sai ka bar sallar tafiyan nan ya fi ma ka bi jama'ar ka bi liman ka cika sa sallah a wajen aliyu lahami amma wajen ibn rushdin shi ko yace a'a ai sallar tafiyar ta fi sunniyancin sallar tafiyar ya fi ƙarfi daga wato sunniyancin sallar jama'a shi yasa shi a wajensa wato idan ga jama'a za ka bi ta kana matafiyi ka samu fadalar jama'a illa iyaka su mazauna ne za su cika sallah to kuma ko ka yi ta kai kadai ba jama'ar da za ku yi sallan matafiya da su to a sannan kai taka kai kadan sallan matafiyi ya fi in ji ibn rushd to a ka'idan masaba koyaushe in aka samu sabani tsakanin allahani da ibn rushdin to ibn rushdin shine abin gabatarwa eh magana ibn rushdin ita ce abin gabatarwa saboda ne saboda maganganunsa sun fi dacewa da asalin masaba allahani yakan fidda wa'ansu abubba da yawa a cikin masaba ba tare da ya dogara da asalin masaba ba har shi yasa ma wa'ansu sukan yi suka a cikin zaɓinsa. Allah ne yana cikin manyan malaman masaba kaga ko mai mutasar ma su hudu kawai ya kawo wanda yake ya ba su wato istilahi nasu na daban daga ibn yunus sai Allah ne sai ibn rushdin sai mazuri su kenan guda hudu wato su kusan duk zamanin su da illa iyaka Allah ne ya riga shi ibn rushdin din kadan wato sanda Allah ne ya wafati ibn rushdin yana dan shekara 28 ne sannan domin shi ne wasu da alhani wa fati ɗari hudu da saba'in da takwas shi ko ibnu rushdin an haife shi ne ɗari hudu da hamsin kaga sanda ya alhani wa fati ibnu rushdin yana ɗan shekara ashirin da takwas bayan nan shi ibnu rushdin ya rayu har shekara arba'in da biyu domin sai har shekaru arba'in da biyu wato sai ɗari biyar da ashirin ya wa fati shi ibnu rushdin to wala ha sababun wato zamowa cewa a masaba an fi karfafa zancen ibnu rushdin in ya zama an samu sabani shi yasa za a ji an ce wato na tafi ya koyi da mazauni karahiya ne saboda cewa shi ya zo da sallan nan tasa ta tafiya shi kadai ya fi karfi a haƙƙinsa fiye da ya zo da sallar jama'a fiye zuwa da zuwa da jam'i to walaha tana da sababi ita sallar tafiya ruhusar da aka yi ta cewa a yi sallah raka'a biyu a halin tafiya to akwai sababi abin da yake sawa ko abin da ya sa aka yi wannan ruhusar wanda sai ya afu ne ruhusar take zuwa akwai kuma sharuɗa akwai kuma inda ake yin ta amma sababin yin sallar tafiya yin sallar kasaro dukkan tafiya to dukkanin tafiya wadda take mai tsawo to sababi ce ga yin sallar tafiya ba a yin sallar tafiya a zaman gida ko a tafiya wadda take gajeriya sai tafiya wadda take mai tsawo abinda ake nufi da tsawo a nan shine buridi hudu buridi hudu tafiyar da yake ta kai buridi hudu ita ce wato tafiyar da yake ta isa a yi mata kasarin sallah abin da ake kira biridi farsahi hudu farsahi hudu farsahi kuma daya mul uku wato ashe kenan ya zamo farsahi goma sha shida tafiyar da yake ta kai farsahi goma sha shida ita ce ta isa a kasaro wato ta kai mil arba'in da takwas mil na shari'a mul wanda yake na shari'a والميل kamil ألفا ذراع kamu dubu biyu kamu dubu biyu wato wannan ya cika alkawarin da ya a baya cewa zai bayanin tsawon mil a nan gaba to ga wajen da yake nufi ɗinki ya yi bayanin cewa mil wato kamu dubu biyu to فهي ستة عشر فرسخا ya zamo kenan sai tafiyar da yake ta kai farsahi goma sha shida وهي ثمانية وأربعون ميلا ya zama tafiyar da yake ta kai arba'i- mil arba'in da takwas mil na shari'a ita ce wadda yake ta isa a yi kasarin sallah a cikinta to hmm? a'a a mil na shari'a wanda aka faɗa wanda ya ce ya kai haka Mhm, to amma wasu malaman da yawa a yanzu wato sun ce kamar tafiyar da yake a kilomita ta kai kilomita saba'in da biyu a yi kasarin sallah a ciki ko da yake wasu sun ce wato kilomita saba'in da biyu din bai kai tafiyar kasar ba Mhm, sai ya kai casa'in har da wani abu sai ya kai kilomita casa'in har da wani abu sannan ne yake kaiwa tafiyar kasar to وأما شرائطها amma sharuɗan a sallar kasaru فأربعة guda hudu ne الأول sharaɗi na farko أن يكون السفر وجها واحدا tafiyar ta zamo fuska ɗaya tun farko daman a ransa zai yi tafiyan nan wanda yake ta kai birdi hudu amma misali wanda ya tashi daga nan alal misali ya tafi neman abu nan da dawano in ya samu shi kenan zai siyo ya dawo sai ya je dawano bai samu bai ce a to bara ya zarce kamar dan bata masalan ya tafi dan bata dan bata bai samu bai ce to bara ya kara gaba dai haka to wannan tafiyar ko za ta kai shi ina ne ba zai kasura a ita ba saboda ne saboda tafiyar tasa ba da niyya ɗaya ya ba da niyya cewa za ta kai haka ba ne ehin ya tafi neman wani abu ne abin ya gagare shi har ya kai wannan tsawon amma da da farko bai ɗauka tafiyar za ta kai haka ba tunda shi da farko tunaninsa cewa a'a nan da dawano masalan zai samu abin ya je dawano zai samu abin da yake nema ya dawo to kuma ya zamo da ya je can bai samu ba ya ƙara gaba ya zamo da duk inda yake ƙarawan gaba ba inda yake ya yi niyyar cewa zai yanke tafiyar burdi hudu a wakaci ɗaya amma misali idan kamar daga dawanau ɗin da bai samu ba sai ce a to bara ya zarce daura ko bara ya zarce katsina wannan sai ya kasaro tunda daga dawanau ɗin zuwa can ya kai tafiyar kasaro ya kai tafiyar kasaro amma idan kamar misali a da kaɗan kaɗan ne da kaɗan kaɗan ne har ta yawa to wannan ba zai yi kasar ba hakanan wanda yake ya tafi da dabbobinsa yana neman gurin da zai kiwata su cewa duk inda ya samu inda ya samu abinci inda ya samu makiyaya to shi kan ba zai gaba ba to shi ma wannan tafiyar tasa ko da za ta ɗauke shi mil nawa ba zai yi kasar ba saboda tafiyar tasa ba fuska ɗaya ba ce ba niyyar yanke wannan nisan a wakaci ɗaya in kama ɗaurowa sai kawai amma shi ba da niyyar haka ba amma in tun farko ya san cewa ba zai samu makiyaya ba ko ba zai samu duk abin da yake nema ba sai ya yi tafiyar da yake ta kai ta kasaru to wannan zai yi kasaru to ذهابا فقط tafiya kawai banda komowa ba a isinan komowa a wajen lissafin mil 48 din nan
ولا sai ya zamo tafiyar kawai ta kai mil 48
ولا يوصف مع ذلك الرجوع ba a lissafa dawowa tare da a cikin mil 48 din بل يعتبر الرجوع وحده shi ma komowar za a isna shi kadai shi kadai ta yi mutum ya je waje a halin tafiyar kasaru ana neman sa da kasaru amma wajen dawowa kuma ya zamo ba a neman sa ko saboda a yanda yake a tsarin masaba inda za ka idan akwai hanya gajeriya da gangan ka bar hanyar gajeriyan ka bi doguwa to in ya zama waccan gajeriyar da inda ita ka bi ma za ta kai ka inda za za ka kuma da gangan ka kibinta to a wannan halin amma ya za- wato ya zama ita wannan hanyar ba ta kai tafiyar kasar ba amma ita dogu wannan da ka bi ba don wani dalili ba kawai don dai haka ka tsara a ranka to a wannan halin ba za ka yi kasar ba to amma idan ya zama akwai wani dalili masalan a an yi ruwa ne an tashi an yi ruwa da daddare ka'idar wajen in an yi ruwa wannan hanyar gajeriyar ba ta biyuwa sai ka bi doguwa ya zama dogo kuma ta kai tafiyar kasaro to ka kai kasaro idan da zaka je kuma garin kafin ka dawo sai ya zama a a wannan halin a iya bi ta wannan gajeriyar hanya to ba a wannan dawowa kuma ba kasar kenan a kanka ba dama kai kasar kenan yayin dawowa Mhm, amma a yayin tafiyar wannan za ka yi kasaro tun da ka ba hanyar da yake ka bukata zuwa ka bi ta kuma ta kai tafiyar kasaro shikenan ka cika sharuɗan kai kasaro Mhm, ka cika sharuɗan kai kasaro amma yayin dawowa tun da ya zama kuma illar da ta sa ba za ka bi gajeriyar ba sanda za ka zo ta bushe to sai ka biyo gajeriyar in ka ce a sannan za ka bar gajeriyar ka koma ta doguwa ba dama ka ce za ka yi kasaro in dai don san rai ne kawai to na biyu daga sharuɗan yin kasaro niyya shine magana ma da wato niyya bisa yanke tafiyar wanda yake ta gabata farsahin nan goma sha shida tun daga farkon tafiyar ya zamo tun farkon tafiyar a ransa ya yi niyyar sai ya yanke wannan tafiyar in ya zamo bai niyyar haka ba yana ganin bukatarsa za ta biya ƙasa da haka to wannan ba ya yi ƙasar ba ko da bukatar ta ba ta samu biya ba sai da ya kai matsayin ya yanke tafiyan nan ya kai tafiyan nan ta ƙasar to ba ya yi ƙasarin ba ba tare da kai kawo ba izo ɗaya na uku sharaɗi na uku daga sharuɗɗan yin ƙasaru a sallah a halin tafiya haɗuwa a cikin tafiyar wato sai mutum ya haɗa a cikin tafiyar sannan yake fara yin ƙasar amma mutum ya yi niyya kawai a zuciyarsa gashi yana gida wannan ba ya ce zai fara yin ƙasar ba sai ya fara tafiyar tukun falharari wanda yake mazaunin gari inda yake inda yake binni ne yana fara yin ƙasaro idan ya ƙetare gonakai wadda take a bar danganawa zuwa wannan birnin da shi yake raye a ciki wadda take alma'amurat wadda ake ake raya ta da raya garin wato wanda mutanen garin ne suke zuwa su noma ko su wani abu a wajen to sai ya bar wa'annan ko da daga gidansu ko kafin ya ketare ya kai tafiyar ƙasar masalan a sa garin ƙato ne to ko da daga inda ya fara tafiyar kafin ya ketare duk waɗannan gidajen ya kai tafiyar kasarin to duk dai sanda sallah ta riske shi ba zai kasuru ba domin yana garin su ne amma da zarar ya ketare nan to in sallah ta riske shi sai ya fara yin sai ya kasaru to wanda yake mazaunin ƙauye kuwa shi ne wanda yake zaune a ƙauye yana yin kasaro yana fara yin kasaro in ya ƙetare unguwarsu in ya ƙetare unguwarsu shi kenan da ya fita daga unguwarsu ya bar gonakansu da ake ganin na gida ne to sai ya fara yin kasaro sai ya fara yin kasaro in sallah ta zo sai ya kasaro in sallah ta riske shi a wannan halin sai ya kasaro ita ce gidajen wadda yake dangan ake dangana ta wato allati yansibuha wanda yake kafa ta liyawiyar ilaiha dan ya taro zuwa gare ta a sashen zamanan shekara inda ƙauyuka da yawa a yayan suraren akan samu gidaddaji da ake daga waje cikin gari kaɗan saboda zama wakacin noma ko dan an ɗebo kayan gona a ajiye a ciki in an ɗebo kayan noma a ajiye a ciki to duk sai ya ƙetare irin wa'annan tukun sannan zai fara ƙasaro wanda yake zaune a kan dutse kuwa ko ku alƙare da ba gini a cikinta ba gonakai da za a dangana gare su sai ya fara yin ƙasaro da zarar ya rabu da gidansa kamar irin da yawa wasu masu kamun kifin wanda yake suke zaune a gefen ruwa kenan wanda su ba noma suke ba ta yi ma gidan nasu kusan akan ruwa yake to matsalan wannan in yi zai tafiya da ya bar gidansa wanda daman ba gari ba ne sai fara yin kasaro sai kasarin sallah to inda za a gama yin kasaro inda za a tsai da yin kasaro wakacin da aka dawo wakacin da za a shigo gari huwa mabda'u al-qasr bil shi ne inda aka fara kasarin wakacin fita yayin dawowa a nan ake daina yin kasaru in ya zo nan kuma duk sallar da zai yi bayan zuwansa nan ba zai yi kasaru ba sai ya cika ta to ta alhamdulillah duk akan haka suke a duk akan haka suke cewa tun da an ce ba zai cika ba ba dama ya cika in ya cika sallar sa ta baci to amma dai wato mu a masaban mu wannan kaulin ra'ifi ne rarrauna ne to Allah rahman rahim الرابع na hudu إباحة السفر wato wato na hudu daga cikin sabubban yin kasaru halatta tafiyar ya zamo tafiyar wadda take ta halarce
المسافر للسهوي wanda ah, lillahawi للهو wanda ya tafiya don wasa والتصفيد من غير حاجة kamar wanda ya tafi yin farauta ba don bukata ba
والعاصي بسفره ko kuma wanda yake mai sabo da tafiyarsa والعادي kamar gudajjen bawa والعاصي da kuma ɗa mai sabin iyayensa لا يقصرون ba sa yin ƙasaru ba sa yin ƙasaru wayannan duk tafiyarsu ba tafiya ba ce wadda take an halatta ta a shari'a ai tafiya don wasa kawai tafiya don wasa wannan ba a ba halattawa ba ce don shari'a Ah, abinda a a shari'ance abinda shari'a ta zo shine ai tafiya don neman baiwar Allah fai za ƙuriyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min faralillahi ko kuma ai tafiya don isna qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al halqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata lahira ai tafiya don isna amma ai tafiya don wasa wannan ba a ba- halattawa bace a cikin shari'a tafiya ce wadda take makaruhiya wadda ya wannan ba zai yi kasarun sallah ba ba zai yi kasarun sallah ba hakanan kuma wanda ya eh, kamar wanda ya tafi yin farauta farautar da take ba ya bukata zuwa gare ta ba amma idan ya bukata zuwa gare ta wannan ba komai ai akwai wata ma kissa da ake faɗa cewa wani ya zo ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi gashi ni wannan farautar nake gashi a cikin ne nake samu abin da nake kula da iyalina Allah yana hore min amma kuma in na fita in samu juma'a ko in samu jam'i duk sai ya zamo ya ya ya wahala ba inda za in samu juma'a ko in samu sallar jam'i saboda ina daji wajen farauta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ai niyyar ka sallar mata isar ma niyyar ka sallar juma'an nan da niyyar ka sallar jam'i sun isar ma ko yaushe da kake da wannan niyyar cewa inda a ce za ka samu inda ake juma'ar inda a ce za ka samu kana gari za ka yi juma'a wannan niyyar ladin da za ka samu kamar ka yi juma'a ne tare da jama'a niyyar da kake cewa da kana tare da jama'a da ka yi sallar jama'a kana samun ladan jama'a kenan ko yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk sanda ka dawo gida kai sallar juma'a kai sallar jama'a tare da mutane ambatan Allah ya isan ma to wanda yake kenan farautarsa dan bukata ce wannan zai kasarin sallah wannan zai eh, dan zai kasarin sallah amma wanda yake farautarsa dan wasa wannan ba a yi masa izini a ciki ba shi yasa bai har- ba ya yi kasarin sallah ba Um, bai- ko kuma wanda yake gudajen bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya lissafa wa'yansu mutane wanda ya ce sallar su ba ta ƙetare fatar kunnen su ɗaya daga cikin su shine gudajen bawa duk bawan da yake ya gudu daga masu shi da da izinin su ba to inda bai koma ba ibadarsa ba ta kaiwa ko ina a, ibadarsa ta zamo ba tsarkakakkiya ba ce Allah ko ya ce sai wadda abin da yake tsarka yake zuwa gare shi ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u to a, haka nan kuma wanda yake ya fita bisa sabon mahaifansa shi ma baya yin kasarin sallah saboda shi ma tafiyar tasa ba a- ba a bar yin izini ce gare shi a cikin ta ba to
وأما محله amma inda ake yin kasarin sallah فكل صلاة رباعية duk wata sallah wadda take mai raka'a hudu sallar da take mai raka'a hudu nan ne inda ake yin kasarin sallah ba a yin kasarin sallah a asuba saboda daman sa- raka'a biyu ce kawai haka nan kuma ba a yin kasarin sallah a sallar magarba saboda raka'a uku ce ba a ce a rage ɗaya ba Mhm, wato akwai asiri da yawa abin da yasa aka sanya ita magarba ta zamo raka'a uku ba ta ba raka'a hudu ba ba kuma raka'a biyu ba ta zama raka'a uku to adraka waqtaha fi safari ya in ya zamo fa ya riski wakacinta a cikin tafiya shi ne zai yi kasar kuma mu da yake koyaushe idan ya zama wakaci ya yi kunci ana lissafa ƙarshen wakaci ana ɗauka ƙarshen wakaci nan ne mahallin ratayar wajen fin sallah ba wai ana nufin farkon wakacin ba shi yasa a masabar mu wato wanda yake ya fita daga gida bayan wakacin azahar ya yi amma bai riga ya yi azahar din a gida ba sai da ya fara tafiya in dai ya kai ya kai wajen da za a yi kasarin ya tsaya yin azahar din sai ya yi ta da kasaru saboda kamar ta rice shi ne a sannan ba muna duban farkon wakaci ba ne kamar masabar imami shafi masabar imami shafi su ne suka fi zuwa cewa wakacin wajabci farkon wakaci wakacin ratayar wajabci farkon wakaci masabar abu hanifa ko suka tafi zuwa cewa ƙarshen wakaci shine wakacin rafiyar wajabci to mu ko a wajenmu wato sallar tana wato wajabcin sallar abin yalwatawa ne a dukkan wakaci amma kuma wakacin da abin yake nema ya kunci to ƙarshen wakacin ma ake komar da ita shi yasa ko yaushe sai a ringa ɗauka in ya tafiya ya rage masalar raka hudu kafin rana ta faɗi amma shi bai la'asar ba ya tafiya haka kuma ya ƙi la'asar ɗin nan har ranar ta faɗi to in ya tashi ramawa zai yi ta sallar matafiyi ne saboda ne saboda ƙarshen wakacin nan za a dubi cewa tunda abin ya ƙure to sai a ɗauka ƙarshen wakacin ne wakacin da wajen ya rataya haka nan da zai dawo kuma daga halin tafiya ya shigo garinsu bai yi sallah la'asar ba masalan sai sanda ya shigo garin nasu ya rage kamar yadda za a yi raka'a hudu to shi ba wannan halin sai a ɗauka cewa la'asar ɗinnan ta riske shi halin yana mazaunin gida shi yasa zai yi ta raka'a hudu a wancan halin zai yi ta raka'a biyu ne saboda kamar ta riske shi yana matafi ne a wannan halin kuma kamar ta riske shi ne yana mazaunin gida zai yi ta raka'a hudu tunda ya samu gwargwadon yadda zai sallaci raka'a hudu yana gida to wato duk abin da yake wakacin sa an yalwata akwai sabani tsakanin malamai akwai wanda suka ce da farko wakacin ne yanda shu abdullahi yake faɗa mu wasawul waqti bil awwali talat aw ahirin aw mubhamin wa fil ahad ulika bil jami'i law bil awwali la la awjaba al isyana fil muajjili aw ahirin ma ajza at tanaffulu bil ihtiyari kullu zaini nuqilu to
فلا يقصر الصبح ولا المغرب ba a yin kasar asuba ba kuma a yin kasar magarba asuba raka'a biyu ce raka'a biyun kawai za a yi ta ko da matafiyi ne magarba raka'a uku ce raka'a uku za a yi ta ko da wanda yake matafiyi ne shi yasa ita sallar magarba ake kiranta salatu shahidi sallar mazauni yana yin kasarin sallar da ta tsere masa a halin tafiya ya zama wakacinta gaba ɗaya ya gama fita shi ko yana cikin halin tafiya to wannan sallar idan zai rama ta zai rama ta kasari ne ba zai cika gida ba ba zai cika ta ba ko da a gida zai rama ta ko da yana halin mazauni ne zai rama ta daidai ya rama ta a halin tafiya ko a halin zaman gida kamar yadda zai cika sallar da ta tsere masa a halin zaman gida ko da zai rama ta ne a halin tafiya to sai ya zo da ita cikakkiya raka'a hudu allati tarattabat wanda yake ta jeranta fi zimmati a zimmarsa fil harari a halin zaman gida ko zai rama ta a halin zaman gida ne ko a halin tafiya ko a halin zaman gida zai rama ta ko a halin tafiya dai to zai cika ta ne yana yanke kasaru to niyyar zaman kwana hudu ya yanke kasaru wanda ya niyyar zaman kwana hudu a inda ya je to wannan a inda yake nan ba zai kasar ba amma da aka ce ba zai kasar ba sanda yake zaune a garin amma a hanya zai kasaru ba ana nufin wai ko a hanya ba a hanya zai kasaru amma sanda yake can garin ne tunda zai zauna kwana hudu to ba zai yi kasar ba duk sallar da zai a sannan sai ya cika ta
في حال wanda suke ingatattu kuwa في موضع a waje daya wato wanda yake sun kai sallah farilla guda ishirin sun kai sallah farilla ishirin
فائدة to ga wata fa'ida تفتت المسافر Eh. koyin matafi da wanda yake mazaunin gida
وبالعكس صحيح wabil akasi ko kuma mazaunin gida ya koyi da wanda yake matafiyi sahihun kowanne a ciki ya inganta ya inganta kowanne a ciki ingantacce ne ya gabata gare mu cewa masalan kama wajen allahamuma ɗaya daga cikin malaman masaba manyan malaman masaba shi ya zaɓi ma cewa ai sallar jama'a hatta fi sallar tafiya ƙarfi akan bawa sunniyancin sallar jama'a ya fi sunniyancin kasarin sallah a halin tafiya shi yasa shi a wajensa in kana matafiyi ga jama'a za su yi jam'i mazauna gida to gara ma ka bar kasarin naka ka ji su amma da yawa daga malaman masaba kamar ibn rushdin shi ya rinda da cewa yika sunniyancin kasaru sunniyancin yin kasaru a halin tafiya ya fi daga sunniyancin sallar jama'a to ka'idar masabar imam maliku abinda malamai suka tafi a kansa shine in aka samu saɓani tsakanin ibnu rushdin da allahami to magana ibnu rushdin ita ce a gabatarwa ba ma lahamu ba ko ibnu yunus ko tsakanin ibnu rushdin ne da ibnu yunus aka samu saɓani to magana ibnu rushd ce a gabatarwa shi kuma ibnu yunus maganarsa tana gaba da ta allahani sai ko a yan wa'yan surare akwai wa'yan surare inda yake a nan maganar lahamudi take bige ta su shi yasa kamar shehu halilu a mutasar ɗinsa kaga akwai inda yake ma sai ya kyale maganganun shi ibnu rushd din ko ibnu yunus ya kawo ta allahamin saboda ta fi karfi to amma wa'annan wuraren ba su wuce a lissafa su ba ka'ida wadda take tabbatacciya dai shine a masabar imam malik maganar ibnu rushdin ana gabatar da ita ta kan ibnu yunus ko da yake shi ibnu rushdin duk shine karshe a kansu a wajen wafati kusan zamani dai ɗaya aka yi su Mhm, tunda shi ibnu yunus shine farkon wafati a cikin su ya mutu 451 sai kuma shi a allahani aliyu lahani wanda shi ya mutu ɗari hudu da saba'in da takwas wato bayan nan da ishirin da bakwai kenan bayan nan kuma da arba'in da biyu hijira na da ɗari biyar da ishirin ibn rushdi ne wa fati to لكنه يكره sai dai karahiya ne a ce mazaunin gida ya koyi da matafiyi ko matafiyi ya koyi da mazaunin gida
وتتأكد الكراهة karhancin tana ta fi ƙarfi ma في الصدق iktida'il musafiri bil muqimi a cikin koyin matafiyi da mazaunin gida annan karhancin ma ta fi ƙarfi saboda me menene gaban فإن فإن فإن ابتدى به sai ni da bihi idan shi matafiyi ya koyi da mazaunin gida لزمه اتباعه wajibi ne a kansa ya ji shi ya cika sallah sai ya bar sunniyancinsa abinda yake sunna a kansa ne ya kasarin sallah ya koma ya cika sa sallah kenan tunda limaminsa mai cikawa ne ba a ce ko ya sallama kafin limaminsa ya sallama ba
ولا إعادة عليه amma ba a cewa ya sake sallah
فإن ابتدى المقيم به wai likita dal muqimu bihi idan ko mazaunin gida ne ya koyi da wanda yake matafiyi فكل على سنته to kowa a cikinsu yana kan sunnarsa shi matafiyi abin da yake sunnarsa ya sallah raka'a biyu mazaunin gida abin da yake sunnarsa ya sallah raka'a hudu to shi kenan idan mai mat- limamin matafiyi ya raka'a biyunsa ya zauna ya sallama shi mazaunin gida sai ya tashi ya kawo ragowar raka'a biyu
فيصلي المسافر فرض- فرضه shi yasa shi matafiyi sai ya sallaci abin da yake wajibi a kansa فإذا سلم من ركعتين idan ya sallama daga raka'a biyu أتى المسجد بما بقي من الصلاة من صلاته shi ma- mazaunin gida sai ya tashi ya kawo ragowar raka'a biyu to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim to faslun wannan fasali ne
وصفة الجمع بين الصلاتين a wannan fasalin za a yi magana akan tara tsakanin sallah guda biyu wanda abin da yake sa a yi jam'i tsakanin sallah guda biyu abubba guda shida ne na farko arfa tsayuwar arfa tana sabauta tara tsakanin sallah biyu wato a tara tsakanin azahar da la'asar a yi su a arfa a wakacin azahar din wato jam'i wanda yake na takadini sababi na biyu shine muzdalifa a muzdalifa kuma ana tara tsakanin magarba da isha wanda wannan jam'i ne na tahiri to wannan jam'in da wanda za wanda ake yi a arfa da wanda ake yi a muzdalifa kowanne a ciki sunna ce karfa jam'in a zahara da la'asar a arfa wato a hada a yi su gaba daya a wakacin a zahar din kuma a yi su da kasaru suna ce karfa a yi jam'in a yi kasarun kuma hakanan kuma a muzdalifa a tara tsakanin magarba da isha a yi su jam'i na tahiri wato a kai magarba ta wakacin ishar sannan a yi ta shi ma wannan kuma ita isha din a yi kasarinta sunna kowanne a cikin sunna ce karfa sai kuma jam'i saboda tafiya idan tafiya ya zamo shine na uku wato idan ya zamo tafiya tana cin ran mutum saboda yana kokarin ya kai wani waje to ya tara tsakanin azhar da la'asar ko tsakanin magarba da isha wannan shine jam'i na uku sai kuma jam'i wato saboda ruwan sama a tare tsakanin magarba da isha to wannan shine jam'i na hudu jam'i na biyar kuma wato sababi na biyar kuma daga sababban jam'i shine a tare tsakanin magarba da isha saboda taɓo tare da duhu ya zama akwai taɓo a hanya ga duhu to shi ma a gaggauta isha din a yi ta tun wakacin ta bai ba wato a tara tare da magarba to wannan shine nau'i na biyar nau'i na bakwai am na shida nau'i na shida shine wanda aka halatta ga maras lafiya kamar mai ciwon ciki ko abin da ya kama da wannan wato ya tara tsakanin salloli biyu to wannan shine jam'i na shida irin nau'o'in kenan sabubban yin jam'i tare tsakanin salloli guda biyu abubba ne guda shida abubba ne guda shida a ciki akwai wanda ya